الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka godiya ta tabbata ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta juma'a don ci gaba da karatun wannan littafi na bulughul mara wanda za mu tashi yau babul adhan wal iqama babin da zai bayani akan kiran sallah da kuma iqama da sallah kenan in an ce al'adani a yaren larabci aka ce kalma ce wadda an ciro ta daga azzana yu'azzinu ta'zinan wa azanan ko shine sanarwa kamar yadda Allah ke faɗi a suratul tauba wa azanun min Allah wa rasulihi sanarwa daga Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallam amma a shari'a in an ce al'azan ana sani ma'anarsa shine sanar da shiga lokacin sallah ta hanya amfani da wasu lafuzza waɗanda suke keɓantattu wanda ake kiran sallah da su da zaran mutum ya ji wannan kenan ana nuna mishi lokacin sallah ya yi mi ya shiga ita kuma iƙama a shar'ance shine sanarwa da tsaye da sallah da wani a zikiri ambatacce keɓantacce da ake faɗa da zaran mutum ya ji to zai san da cewa a ai an tada sallah ko kiran sallah da iƙama abin shar'antawa ne a cikin alkur'ani da sunna da kuma ijma'i na malamai Allah ta'ala a suratul ma'ida yana cewa wa idza nadaytum ila as-sala yana idan aka kira ku zuwa sallah ko haka imam muslim ya rawaito da waninsa hadisin muawiya annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-mu'adhdhinuna atwalu an-nasi a'naqan yawm al-qiyamah ladanni sun yi kowa dogagen wuyaye wuya a ranar tashin kiyama alama ce za a musu ta musamman da an gansu za a gane cewa waɗancan ladanni ne ibn rushd yake cewa umarni da a kira sallah abu ne wanda an samo shi ne ta hanyoyi masu tarin yawa da haka hukuncin kiran sallah da iƙama ma'ana farilla ce farilla ne na wasu na ɗauke wasu kenan an samu wani yari kenan baya zamantowa dole akan dukkan mutanen da a cikin gari ko kuma a cikin wata alƙarya in an samu waɗanda za su yi ma'ana suka kira sallah wannan kenan an abdullahi bin zaidin bin abdurrabbi daga Abdullahi ɗan Zaid ɗan Abdurrabbi radiyallahu anhu ƙala ya ce, Ƙafa bi wa ana na'imun rajulun, ina bacci wani mutum ya zo yana kewayata a cikin barci, faƙala sai ya ce, ta ƙulu ka ce, Allahu akbar, Allahu akbar. ya ce fadakarar adhan sai ya ambaci kiran sallah bitarbi'i takbiri da yin kabbara hudu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shi ake ce ma tarbi bi ghairi tarji haka ne ko ba tare da maimaitawa ba har so hudu shine bi gairi tarji'i bi gairi tarji ba tare da maimaita su hudu a yace Allahu akbar Allahu akbar ko Allahu akbar Allahu akbar shine tarbi'i takbir amma tarji'i shine mutum yace Allahu akbar Allahu akbar sannan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har sau hudu ba tare da yin haka ba yin kabbara su hudu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko wal iqamata furada iqama kuma so ɗaiɗai maimakon so bibi sai so ɗaiɗai illa qad qamati salatu sai dai qad qamati sala shi so bi ake yin shi a cikin iqama Ƙala ya ce, falamma asbahatu, a rika sa silansu, falamma asbahatu lokacin da na wayi gari, a taitu Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam sai na zo ma manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallama na gaya masa, faƙala sai manzon Allah ya ce, inna hala ru'uya haƙƙin, lallai wannan mahalki ne na gaskiya. Wannan kuma ya faru ne a lokacin da aka zo ana tattaunawa shin wace hanya ya kaba wace alama ya kamata a yi mu mutane na cewa lokacin sallah ya shigo domin a haɗu a masallaci a yi sallah wasu suka ce a kaɗa ƙaraurawa aka ce wannan ai nasara ke yin haka wasu suka ce a hura wuta sai a tada hayaƙi aka ce a wannan duka bai abin nan ƙarshe dai bayan abin da aka yi ittifaƙi a kansa shine a kaɗa wani abin nan wani dai wani abu dai mai ƙara wanda zai sanar da mutane to sai cikin mahalki wanga ya ga wannan sai ya zo ya ga manzo Allah sai manzo Allah ya ce wannan mahalki ne na gaskiya alhadith har zuwa ƙarshen hadisin akhrajahu ahmad wa abu dawud imam ahmad da abu dawud da suka rawaito shi wa sahahu tirmidhi imam tirmidhi ya inganta hadisin ibn khuzaimah da ibn khuzaimah وزاد أحمد إمام أحمد يا قارا في آخره يا قرشان حديث يا أنبتي قصة قول بلال قصر معنا مغنى بلال رضي الله عنه في أجان الفجر أتكين كرا صلى نصلى أصباهي يا قارا دا الصلاة خير من النوم كو صلى تافي بچي kenan a ruwaya Ahmad akwai wannan ƙarin yana a cikin kiran sallah ya kawo wannan a sallah asuba wal ibn khuzaima daga ibn khuzaima an anas daga anas radiyallahu anhu qala yarda Allah tabbata a gare shi yace min sunnati yana daga sunna idza qala al mu'adhdhin fil fajr hayya ala al falah in mai kiran sallah yace a cikin sallar al fajr sallar asuba in yace hayya ala al falah ƙala sai ya ce assalatu khairun minan naumi ko sallah ta bacci wannan kenan kenan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka faɗi baya ya nemi shawara ga sahabbansa wace hanya za a bi a sanar da mutane shigar lokacin sallah ta farilla mutane suka rarrabu kamar abdullahi bin zaid ƙarshe dai aka rarrabu zuwa cewa aje a nemo hal mafita sai da abdullahi bin zaid ya gani a cikin baccinsa wani yana ɗauke da ƙaraurawa sai ya ce mishi ko za ka sai da min wannan ƙarorawai sai ya ce mishi mi za ka yi da ita ya ce mu rika kiran sallah da ita sai ya ce ba zan nuna maka abin da shi wannan zama alkhairi ba ya ce masa e sai ya ce mishi ya musu ma'ana kiran sallah ga abin da ya kamata ku faɗa ya zo ya gaya manzo Allah manzo Allah ya ce wannan muhalki ne na gaskiya kenan kun ga dai wannan hadisi a takaice na nuni akan shar'ancin kiran sallah akan kiran sallah domin kiran waɗanda ba su nan zuwa ga sallah a masallaci sannan kuma shar'ancin yin kiran sallah biyu ko a yi shi gaba ɗaya biyu ko kuma hudu shine a yi kabbara su hudu a farkonsa kenan sai ya ƙumshi jumla guda goma sha biyar idan suka zamanto biyu sannan hadisin na nuna shar'ancin yin ikama ɗaya-ɗaya sai dai kabbara a farko za a yi biyu da kuma ƙarƙamacin sala wannan shi ne abinda hadisin yake magana a kan shi a taƙaice wa ana abi mahazura radiyallahu anhu daga abi mahazura yadda Allah tabbata a gare shi أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان أبي مهزورة يتي النبي سند شي كرا صلى فذكر فيه الترجيع أما أتكنش يا أنبتي ترجيع ما أنا كك ومكبروري سوهدو أخرجه مسلم مسلم يفتد شيء ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط أما يا أنبتي كبر أفركن كيران سلا سوبيو كوي kenan wannan shine ya sanya kenan sai aka sake maimaita suka zamanto hudu wannan hadisin ma rawahu al-khamsatu fa dhakaruhu murabba'an marawaita biyar suka rawaito shi amma sun ambace shi murabba'an ko ana maimaita kabbara su hudu daraja hadisi suka ce hadisi ne shadhun cewa kabbara biyu ne ake yi a farkon kiran sallah ga wannan hadisin kaɗai aka samu haka sauran hadisan duka sun zo da cewa kabbara hudu ne da haka shi zamanto hadisun shazo imam ahmad da marwaita guda hudu a sahabu sunan sun rawaito da cewa ana yin kabbara su hudu ne to shi kuma na hadisi ya zo da cewa sau biyu sannan hadisin na nuna mana cewa abama hazur ɗaya ne daga cikin ladannin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na mutanen makka sannan hadisin na nuna mana shar'ancin karantar da kiran sallah ga wanda bai iya kiran sallah ba ba kawai mutum zawa zai shiga ba a'a sai an karantar da mutum saɓanin yadda mutane yanzu suke yi kawai gaba gaɗi kawai mutum sai ya zo ya ta shirme wajen kiran sallah normalama abin da ya dace shine mutum ya karanci kiran sallah ka ya yi shi wa an anas radiyallahu anhu daga anas yarda Allah ta tabbata a gare shi Ƙala ya ce, Umira Bilalun an umarci Bilal an yashfa al'adana, ya yi kiran sallah biyu so biyu wa yi utirar iƙama, ita kuma iƙama ya yi ta ɗaiɗai illal iƙamata sai dai ƙadi ƙamatis sala, ya'ani illa ƙadi ƙamatis salatu sai dai ƙadi ƙamatis sala, wannan jimlar ita so biyu za a yi ta. متفق عليه بخاري ومسلم سكروتوش ولم يذكر مسلم الاستثناء amma shi imam muslim bai ambaci togewa ba cewa illal iqama bai ambaci wannan ba walin nasa'i a rawayan nasa'i amara nabi sallallahu alaihi wasallama bilalan manzo Allah ya umarci bilal aka ce ko ba wai ya ba umira ba tunda umira nan mabni lil majhul ne ko amma duk da haka nan dai ana nihin manzo Allah in aka ce umira an umarci sahabi yayi kaza kenan wanda ya umarnin wane ne manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kenan umira aka zo da shi anan amma shi arwaye na sa cewa ya amara annabiyu maimakon mabani lil majhul sai zaman to mabani lil ma'lum yana amara annabiyu sallallahu alaihi wasallama bilalan manzo Allah ya umarci bilal wannan hadisi ne marfu'i wanda aka dangana shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama saboda irin wannan ta'abiri in dai ya zo daga sahabi ne to aka ce idan sahabi ya ce umirna an umarce mu to wannan ta'abirin na umirna ana dangana shi ne ga annabi to wani ne zai umarce su in ba annabi ba ko saboda mai umarni mai hani shine annabi sallallahu alaihi wasallam sannan hadisin na nuna mana ana son yin kiran sallah gaba ɗinsa ya zamanto a maimaita jimlolin nan so biyu biyu saboda waɗanda suke nesa in mutum bai ji jimla da farko ba tana yi shi ta ma'ana ya ji ta biyu ko da a sanar da su shigar lokacin sallah ita kuma ikama abinda ake so shine a yi ta so ɗaya saboda ita ana sanar da waɗanda annan ne waɗanda suka halarto yana ana sanar da su ne ba wai waɗanda ba sa nan ba waɗanda an nesa da haka ba ta buƙatan a maimaita ta an fahimta wa an abi juhaifata radiyallahu anhu qala daga abi juhaifa yarda Allah ta tabbata a gare shi yace ra'aitu bilalan naga bilal yu'adhdhinu yana kiran sallah wa atatabba'a wa atatabba'u fahu ina bin bakin shi yanda yake yi da bakinsa ha huna fa ha huna ma'ana yana yin baki nan ma'ana nan haka da nan haka dama da hagu wa isba'ahu yatsunsa guda biyu fi uzinaihi cikin kunnensa haka kenan yana ma bakin shi haka musamman ma wajen hayya ala sala hayya ala sala hayya ala fala ko wannan hadisi rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito shi wa tirmizi da tirmizi wa sahahahu ya inganta ya inganta shi yana ana son mai kiran sallah duk lokacin da zai kiran sallah yana ya sa ma'ana yatsunsa biyu cikin kunnensa kuma ya riƙa yin mabakinsa dama da hagu Allahu akbar saboda mai wanda an bangaren dama su ji wannan an bangaren hagu su tunda lokacin nan ba mikro a akwai ba ko babu lasifika yana in yi haka waɗanda an na haka za su ji waɗanda an na haka su ma za su ji ولمن ما جاء رواه أحمد أحمد رواتوشي والترمذي ده إمام الترمذي وصححه الترمذي إن الحديث ولمن ما جاء رواية ابن ما جاء يتي وجعل إصبعيه في أذنيه سيسن ياتنس بيو أتشكن كننس بيو ولي أبي داود رواية أبي داود يتي لوا أنقه سينا لنقص ويعيش هكذا maimakon fahu wuyan yake ma haka lawa unuqahu lamma balaga hayya ala salati lokacin da ya kai waje hayya ala sala ko sai yana ma'ana lankwasa wuyansa yaminan wa shimalan dama da hagu sannan hayya ala sala هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح ولم يستدر amma bai wai juya ba gaba ɗaya da jikin shi ba wai gaba ɗayan jikin shi yake juyawa ba a'a wuyan ne kawai yake lankwasawa nan dama da nan hagu amma shi yana tsaye wuri guda eh dan kan mutum ya tashi ya juya gaba ɗaya a'a wuyan kawai yake juya haka hayya ala sala hayya ala sala amma shi yana kai wuri guda shine ma'anan walam yastadir ma'ana bai juya gaba ɗayan jikin shi ba wa asluhu fi sahihaini asalin hadisin na nan a cikin sahih bukhari da muslim wannan hadisin na nuna mana shi ma dai shar'ancin kiran sallah ko sannan mai kiran sallah yana daga cikin alamomi na addini ya sayya ya tunsa manuniyansa guda biyu a cikin kunnuwansa saboda wannan ya daga sautin mutum in mutum ya yi haka kuma wanda an nesa in ya gan shi kenan ya yi ma haka ya sa hannuwan shi cikin kunnuwansa wanda an nesa da ya linkawo shi zai gane cewa a wancan kiran sallah ne inda alama ce ta mi ta mai kiran sallah sannan sai ya riƙa waiwayawa yana juya wuyansa dama da hagu a wajen hayya alasala hayya alalfala saboda waɗanga jimlolin guda biyu a cikinsu akwai bayyanawa kiran mutane cewa su zo wurin sallah ko amma in mutum ya ce hayya alasalla ya ce a zo wajen kwando ko kwando na shara haka wanda ake zuba shi ne sallah ko kuma hayya alal fallah ko a to wajen manomi mai noma da an malamu shadda ya zamanto alfallahu manomi ke akwai da yawa suna ɓanna ana kira ana hayya alal fallah ko mutum ya ce allahu أكبر أكبر أكبر shine babbar ganga Eh, gunduwa wannan katuwar gangan nan da ake ma makaɗa yan kokowa kiɗi da ita akbar ga akwai matsala yasa ake so a karance shi kafin a yi shi wa ana abi mahazura daga abi mahazura radiyallahu anhu yadda Allah ta tabbata a gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam a'jabahu sautu sautin ma'ana muryan abu mahazura ta ba manzon Allah ta burge manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'allamahu al'adana sai manzan Allah ya karantar da shi kiran sallah. Ina ana son wanda adda murya mai daɗi wajen kiran sallah, ba wanda zai zo da matsatsen murya da kar yake yi kamar dai abin nan ba, a an son mai sauti mai kyau. Rawahu Ibn Khuzaima, Ibn Khuzaima ya rawaito wannan hadisin. Yana hadisin na nuna mana an so ya zamanto mai kiran sallah yana da sauti wanda yake ma'ana maɗaukaki sauti wanda yake sama ba wanda yake sautin shi ƙasa bane a wanda in zai kiran sallah zai zamantowa mai kyau sannan ya zamanto yana bayar da kiran sallah da kyau an so karantar da kiran sallah ga wanda ake son ya zamanto mai kiran sallah a karantar da shi kuma ana son ya zamanto mai kyakkyawan sauti ana son a samu murya mai kyau musamman ma wajen kiran sallah da karatun alkur'ani wa an jabir bin samura daga jabir dan samura radiyallahu anhu yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi qala yace sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wa sallam al-idana idaini nayi sallar idi guda biyu tare da manzon Allah idul fitr da idul adha ghaira marratin ba ma so ɗaya ba wala marrataini ba ma so biyu ba bi ghairi adhanin wala iqama ba kiran sallah ba iqama wannan na nuna mana sallolin idi ba a kiran sallah babu iqama da liman ya zo kawai shi kiran sai a ta sai me sai ya shiga gaba ya kabbarorin shi ba ba a kiran sallah ba a iqama rawahu muslim muslim ya rawaito shi ونحو da makamantansa fil muttafaqi alaihi a cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito an ibn Abbas daga ibn Abbas radiyallahu anhu ma yadda Allah ta tabbata a gare su wa ghairihi da wasinsa yana hadisin na nuna mana sallar idi sawa'an sallar azumi ko kuma talayya ba a shar'anta kiran sallah da iqama ba a cikin su aka ce hikima a cikin yin kiran sallah ga sallolin idi guda biyu Allah shine mafi sani aka ce saboda shigar lokacinsu ko ma'ana yana shahara ne da tabbatuwar shigowarsu yanan da lokacin idi ya yi ranar idi ta zo shi kenan lokacin sallar ya zo lokacinsu aka ce haddadadde ne kuma sananne ne da haka baya buƙatar sai an sanar da mutane. wani abi qatada ko radiyallahu anhu daga abi qatada da Allah ta tabbata a gare shi fil hadisi tawil a cikin hadisi dogo fi naumihim anis sala da suka yi bacci bacci ya kwashe su samu suka yi sallah asubahi ba sai da rana ta bige su sun ma'azzana bilalun sai bilal ya kira sallah da rana kiri-kiri sallah asuba fa sallar nabi sallallahu alaihi sallama manzo Allah ya sallah kama kana yasna'u kulla yawmin kamar yanda yake sallah kowace rana rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi yana wannan hadisin na nuna mana shar'ancin kiran sallah da iqama ga sallar da ta kubuce dan barci sanadiyar mutum ya yi barci sallah ta kubuce masa a cikin lokacinsa kenan an so a kira sallah musamman ma idan ya zamanto jama'a ne za su yi sallar to an so su kira sallah sai a yi ikama a rama sallah saboda ita ba ramko ba ce bayarwa ce saboda manzo Allah ce man nama an salat wanda ya yi barci da sanadiyar sallah auna siya ko ya mance ta wali yusalliha idza zakaraha kenan yayi wannan sallan in ya tuna da ita la kaffarata laha illa zalika ita sallan nan ba ta da wata kaffara sai wannan da haka kenan ba ram ko bane a'a tamkar mutum yayi ta ne cikin lokacinta tunda ba da gangan ne ba wannan kenan wa ibn umar wa aisha daga abdullahi dan umar da aisha radiyallahu anhuma yadda Allah ta tabbata a gare su kala su biyun suka ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna bilalan lalle shi bilal yu'adhdhinu bilailin yana yin kiran sallah ne da dare ma'ana sallah asubahi kenan yana yana kiran sallah ne kafin hutawa alfijiri ah yawa walahu yawa walahu an jabirin daga muslim ruwaya jabir radiyallahu anhu da Allah ta tabbata a gare shi ce anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama atal muzdalifata manzo Allah ya zo muzdalifa a aikin hajji fa salla biha al-maghrib wal isha'a yayi sallan magriba a muzdalifa da sallar isha'i بأذان واحد وإقامتين kiran sallah ɗaya amma iƙama biyu kiran sallah ɗaya ne aka yi aka yi sallar magariba aka tashi aka yi iƙama aka yi sallar isha'i ko kenan in za a haɗa salloli a yi su jam'i taqdim ko ta akhir kiran sallah ɗayan aka ya isa ba a ce kowace sallah sai a mata kiran sallah a'a kiran sallah guda ne za a yi amma abin da zai raba su shine mi iqama kowace za a yi mata mi za a yi mata iqama walahu hayyo da daga muslim an ibn umar daga ibn umar radiyallahu anhuma da Allah ta tabbata a gare su shi da ma'aifin nasa yace jama'a annabi sallallahu alaihi wasallama bainal maghrib wal isha'i manzo Allah ya hada tsakanin magriba da sha'i da sallar isha'i bi iqamatin wahida ko da iƙama ɗaya waza da abu dawud abu dawud ya ƙara ya ce likulli salatin kowace sallah ‘yan mata iƙama wafi ruwayatin lahu a wata ruwaya sai ya ce walam yunadi fi wahidatin min huma bai yi kiran sallah ba ga kowace ɗaya daga cikinsu kawai iƙama aka yi aka tashi aka yi sallah ko kenan wannan hadisan idan muka diba a ciki dai akwai shar'antar da kiran sallah da ikama ga sallar da ta kubuce sanadiyar bacci a cikin hadisin jabir akwai dalili akan cewa waɗannan sallolin guda biyu da aka haɗa su a cikin lokaci ɗaya ko suna da kiran sallah ɗaya da ikama biyu kowace sallar daga cikinsu za a yi mata iƙama wannan shi ne abin da ya fi rinjaya ya fi rinjaye na daga ruwayoyi sannan a cikin shi akwai dalili akan cewa sallar dare in za a rama ta da rana to za a bayyana karatu ne ma'ana za a yi ta kamar yadda take bacci ya kwashe ki biki samu cikin sallar asubahi ba sai da rana yanzu za ki rama ta da rana za ki karatunta ne a bayyane yana duk sallar dare in ta kubuce ma mutum zai rama ta da rana zai yi ta ne kamar yadda yake karatunta a lokacin lokacinta ko inda yace fa sallar nabi sallallahu alaihi wasallama kama kana yasna'u kullu yawm haka sallar rana in za a rama ta da dare to za a yi karatunta ne kamar yadda ake karatunta da rana a asirce kenan ba a cewa a yi shi a bayyane a cikinsa kuma akwai dalili cewa mai barci wanda barci ya kwashe shi bai sa mai sallah ba shi wannan yana da uzuri ko in dai ba ya riƙe baccin nan ba al'ada gare shi a ciki kuma akwai cewa sallah wacce ake ramawa ma'ana aka samu mutum uku ko mutum hudu ko biyar sallar ta kubuce musu suna iya yin jam'i su ramata jam'i tare ko malamai suka yi saɓani a cikin kiran sallah da iƙama ga salloli guda biyu kamar magariba da isha'i wanda aka haɗa kamar a daren muzdalifa hanafiya sun ta akan cewa za a yi su da kiran sallah ɗaya da iƙama ɗaya aka hanafiya suka ce a yi kiran sallah ɗaya a yi iƙama ɗaya a haɗa su ina ana sallama da an tashi ba sai an sake wata iƙama ba wasu sun ta yi kamar irin su sufiyanu sauri akan cewa za a yi su da da iqama ɗaya ba tare da kiran sallah ba wasu kamar irin su imam malik sun ta yi akan cewa za a yi su da kiran sallah biyu da iqama biyu kowace sai a yi mata kiran sallah wannan shine abin da imam malik ya ta akai wasu kuma kamar irin su ishaq bin rahawai sun ta yi akan cewa za a yi su za a sallace su da iqama biyu ba tare da kiran sallah ba imamu shafi'i da imamu ahmad sun kai akan cewa za a sallace su da kiran sallah ɗaya da iqama biyu kowace za a yi mata iqama aka ce abin da yasa suka yi wannan sabanin saboda ruwayoyin da suka zo ko daban-daban sai wannan hadisi sai mu rihe da shi wa an ibn umar radiyallahu wa aisha daga abdullahi dan umar da aisha radiyallahu anhuma yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su qala suka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna bilalan lalle shi bilal yu'adhdhinu bilailin yana kiran sallah asubahi ne da dare kafin hutawa alfijiri fakulu wa shirabu da haka dan ya kira sallah ku ci abincinku na suhur da abin sha hatta yunadi ya binu ummi maktumin sai abdullahi ibnu ummi maktumin ya kira sallah dan shi makaho ne wa kana rajulan a'ma makaho ne la yunadi bai kiran sallah hatta yuqala lahu sai an ce mishi asbahata asbahata ko ma'ana kawaye gari kawaye gari cewa kenan alfijir ya hoto kenan in kun ji kiran abdullahi ibn ummi maktum sai ku tsaida suhur ɗinku amma in dan kiran bilal ne to ku ci gaba da cin suhur ɗinku muttafaqun alaihi bukhari da muslim wa fi akhirih a ƙarshen hadisin idrashun akwai idrash ina kenan hmm? zakin ina ne idras yake kenan akwai wata magana da aka sa wadda ba ta annabi ba ce wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahata asbahata wannan idrash lakin maganar annabi inna bilalan yu'adhdhinu bi laylin fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktumin wannan hadisin na nuna ya halitta a riƙi masu kiran sallah guda biyu a masallaci ɗaya suna canjin juna ko kuma hadisin na nuna ya halitta makaho ma na iya kiran sallah in aka sanar da shi lokacin sallah ya yi kuma hadisin na nuna ya halitta a yi kiran sallah ga sallar asubahi kafin shigar lokacinta. Da sauransu. Wasu suka ce wannan idrakin maganan shi abin nan maganan Ibn Umar ce, wasu suka ce a maganan az-zuhuri ce, cewa inna bilalan yu'adhdhinu bilailin suka ce idiraj ɗin da ya zo maganan ko abdullahi ibn umar suka ce a maganan az-zuhuri ce anan za mu dakata subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi ها Mm. kamar saɓanin da aka yi na cewa game da abin da ya shahi ikama ta mace akwai karatun ma yana nan gaba akwai wadanda suna cewa ikama ba ba- ba abin nan ba amma wasu malamai suka ce abin da ya shahi ɓangaren ibada ba bambanci tsakanin namiji da mace da an ce wannan ibada ce da yadda aka shar'anta ibadar yadda namiji zai yi ta ita ma mace haka ya kamata ta yi ta za mu cimma karatun gaba insha Allah